الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يحق godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na Bulugul Mara wanda a yau za mu tashi muna cikin dai kitabun sala za mu tashi babun libas baban da zai mana bayani akan abin da ya shahi tufafi ko ambatan tufafi bayan sallah saboda mai aka kawo wannan babi na tufafi saboda suturce al'aura sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah ko ita kuma al'aura ana suturce ta ne da mi da tufafi saboda da haka sai Allah ya ce ya bani adama ku zuzina ta kuma inda kulli masjidin wa kulu wa shirabu wa la tusrifu ya ku bani adama ku riƙi ƙawanku a wajen kowane masallaci kowace sallah ma'ana suka ce nan zina ana nihin tuwaji ibn kasir rahimahullah yake cewa wannan aya da kuma ayoyin da suka zo a cikin ma'anar wannan aya akwai abin da ya zo na daga sunna wanda yake nuna ana son mutum ya yi ado a wajen sallah musamman ma ranar juma'a da ranar idi da sa turare saboda yana daga cikin kawa amma mace in za ta fita ba ta sa turare amma a cikin gidanki in za ki sallake kina iya fesa turarenki ko da ya yi asuwaki saboda wannan duka cika ne na waɗannan sharuɗa har ma aka nuna cewa mafificin tufafin kusku ne mai fararen tufafi kenan asali a cikin tufafi shine halal kenan tufafi yana matsayin nau'o'in abubuwan da aka halitta kamar abinci da abin sha da abin hawa da wurin zama duka waɗannan suna daga cikin muba abubuwan da suke halal ina kowane irin tufafi mutum ya sa sun yi ba dole bane sai farare amma farare su su ko ya halitta mutum ya sa kowane irin da a sunan bakara Allah na tawo ladin khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku duka abin da ke cikin ƙasa sannan a suratul a'raf yake cewa qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-rizq kace wane ne ya haramta kawa kawar Allah wacce ya fitar ma bayinsa da kuma dada dan abubuwa na arziki Allah bai haramta ba sa ka zina ka sa waye masu tsada da sauransu da Allah bai haramta Imam bai haƙi ya rawaito hadisi daga Imran bin Husayn yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi an yara athara ni'matahu alayhi Allah na son in yi ma baya wa ni'ima ko ya ga alamar wannan ni'ima a gare shi Allah ya ma ni'ima Allah na son ya ga alamar ya ma ni'ima ba Allah ya miki ni'ima ba ki taɓa koyewa ba ki sa a gane kina kina da wadata ko kina da abin a'a ci mai kyau sha mai daɗi sha mai kyau ya halitta sai da kada mutum ya rubu shi yasa ibn taymiya rahimahullah ya ce al-aslu fil mu'amalat wal 'adat al ibadah asali a cikin mu'amaloli da mutane suke na kasuwanci da sauransu da al'adodi asalinsu halal ne fala yuhram minha illa ma haramahu Allah wa rasuluhu ba a haramta wani abu na waɗannan sai abinda Allah da manzansa suka haramta da haka shari'ar musulunci na da sauki ko tana ba da yani zango mai faɗi mai yalwa na rayuwa mai kyau mai daɗi da abin da Allah ya halitta na ƙawar rayuwar duniya ba tare da ma'ana kunci ba da kuma samun damuwa amma su abubuwan da Allah ya haramta abubuwa ne waɗanda suke mai ƙayyadaddu iyakantattu wannan ke wa ana abi amir al-ash'ari daga abi amir al-ash'ari radiyallahu anhu qala yace ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce la yakunanna min ummati aqwam ko la yakunanna kun ga ya zama mafsuhun mabniyun ne ala al-fatih aka ce littisalihi min nunin tawkili saboda ya haɗu da nunin tawkili shi yasa dole ya zama ta mabuniya na ma'ana alassuku la yakunan da lalle tabbas zai kasancewa min ummati daga al'ummata aqwamu wasu jama'a na aqwamu wannan jami'i ne na qaum su ne jama'a na daga daga cikin maza Allah ta'ala yana cewa أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم kada wasu mutane su yi ma wasu mutane izgili a sa'an ya kuru khairan minhu wa tsammanin su yi su zama su yi su kasance ma'ana a sa'an ya kuru khairan minhu akwai tsammanin su zama to sun yi su a wajen Allah wala nisa'un min nisa'in haka wasu mata kasu yi wasu mata izgili a sa'ayi ya kunna khairan min kunna ba mamakin waɗanda ake ma izgili su zama to sun yi masu musu izgili a wajen wannan duka ana sa a nuna mana wannan qaumin din nan ana ne ayani aqwamun jam'u qaumin shi yasa zuhairu yake cewa ma adari wa lastu ikhadu adri a ƙaunin ali husnin awon sa'o ke ban sani ba kuma ban zamanto ba ikhalu adiri ko zan iya sanin a ƙaunin ala husnin ko hisnin awon sa'o sun wai mutanen ali hisnin ne ko ko a'a mata wadda duka ana so a fassara mana wannan kalmata akwa Manzal sallallahu Alaihi wasallam ce za a yi wasu mutane daga al'umma ta yasta hillunan hira. Ko? Ma'ana suna halitta gaban mace, da ma'ana suna halitta jinake. Za a yi wasu mutane wa'inda za su rika halitta zina, suna ga zina ma wayewa ce, ci gaba ne. wannan shi ne menene daɗin duniya kuma za Allah ce ƙarshen duniya za a samu mutanen da wannan shi ne halinsu walharira da kuma alharir da a samu wasu mutane suna halitta zina suna halitta alharir asalin harir aka ce wani zare ne wanda yake mai ake cewa wani zare ne ne mai dan abin nan wanda akwai wani kwaro da ake ce wata tsutsa da ake ce mata alkis ita ke fitar da shi wani zare mai dan karan abin nan kyawo ban san mai aka ce ma wannan irin wannan zuciyar ba ita ce ke fitar da shi wani shi ne asalin alharir amma shi alharir wanda ake yi aka ce wasu mayahin ne ne waɗanda ake yin su da wasu itace waɗanda suke a ana yin su ne da ruwan icci da ruwan icci ko kuma abin da ɗin kaɗa sai a yi su masu kalkalniya waɗannan Allah ya haramta maza Allah ya haramta ma maza su sanya na al'ummarsu maza Allah sallallahu alaihi sallama ya ce za a yi wasu mutane waɗanda za su rika halitta waɗannan a takaice abin abinda ake so a nuna mana matsayin alharis ko alharis tufa ne amma haramun ne a sashi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ba da al'um na ba da labarin al'ummar sa waɗanda za su zauwa da alfasha ta zina sannan kuma za a samu wasu daga cikin mazaje waɗanda za su rika sanya tufafin alhariri suna masu halitta shi tufafin alhariri ba halitta ga maza na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya halitta wani abu daga cikin waɗannan al'amurra waɗanda haramcinsu ma'ana sananne ne da wannan kamar ƙaryata dukkan dalilan da suka zo ne a cikin wannan ƙaryata dalilai ne waɗanda suka zo a cikin haramta su da kuma ƙaryata dalili matsala ko? wannan ke da yake min ummati din nan wasu malamai suka ce wannan yana iya ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana yana iya ɗaukan abin da ya gabata kafin a halitta shi abinda aka ya gabata kafin halitta shi game da waɗannan abubuwa kenan wasu daga cikin mutane na sun zamanto ma'ana suna halitta zina da kuma mi da alhariri tun gabanin ma wannan ma'ana a san haramcin nashi wasu malamai suka ce yana nufin min ummati da'awa faqat wa laysa min ummati al-ijaba wa ana akwai waɗanda aikin su kenan kawai kira zuwa ga zina da sa abubuwan da Allah ya haramta ina wannan hadisin na muna bayanin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace sai yakunu min ummati kuma gashi ba a samu waɗannan ba sai a cikin wannan zamanin na ƙarshe shi ne aka ce hukuncin tuha kashi ma'ana yana akan yani tuha nau'i hudu ne na farko akwai at-tahrim al-am ma'ana tufahin da gaba ɗaya an haramta su kamar tufahi masu hotuna da tufahin da ƙwace ne aka yi aka amso su wannan haramun ne ga maza da mata su na ana su a fayyace mana irin nau'in tuwayin da aka hada akwai tuwayin da an haramta ma maza da mata wacce masu kwanan na rike da to an haramta ne wannan tuwayin ga maza da mata su ne kamar tuwayin masu hoto haramun ne ga mace ta sa haramun ne ga namiji ya sa aka tuwayin da aka kwace ne aka yi na wasu ne aka kwato su ma haramun ne maza su sa haramun ne mata su sa nau'i na biyu kuma a taharimul khas shine haramci na keɓance wasu banda wasu shine kaman alhariri an haramta ma maza banda mata su mata suna iya sanituwa a alhariri sun da su dama ɗiyan ƙawa ne amma maza su an haramta musu wannan shine a taharimul khas sannan akwai a taharimul tari'u akwai tuwayen da duka haramun kai ma'ana halal ne ga kowa amma kuma wani abu na iya faruwa a cikin tufafin sai haramcin ya faɗo shi ne ma'ana ɗumkakkin tuwayi akan wanda yake da haramin hajji yana wanda yake zuwa hajji a wannan lokaci haramun ne ya sa ɗumkakkin tuwafi ko kenan kaga wannan shi at-tahrimu qari'u haramci ne wanda ya fado dalilin wani abu yana a lokacin eh, harami da eh, hajji a lokacin nan tufahi tunkakki da maza haram ne. na biyu alhillu sai na hudu kai alhillu halacci shine asalin tuwayi halal ne kowane irin tuwayi ne waɗanda suke an samu al'adance wannan halal ne sai dai in haramci ya zo sanadiyar wani abu a ciki wannan ke idan kaga namiji bai sa tuwayin alhariri ya yi sallah ne ko? haramun وعن هزيفة رضي الله عنه دقى هزيفة يدعى الله تثبت أقريش قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري daga huzaifa huzaifata radiyallahu anhu kala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yayi hani an nashraba fi aliyati dhahabi mu sha abin sha a cikin kofofi waɗanda suke da na zinariya tsantsa wal fiddati da kuma waɗanda aka yi da azurfa tsantsa ko kuma waɗanda aka lullube su da zinariya da azurfa wa anna akula minha haka ya haramta mu ci abinci a cikin kwanonin zinariya da azurfa wa allubsul hariri haka ya haramta mana ma'ana sa alhariri sannan kuma wa allubsul hariri ya haramta mana sa tufayin alhariri wa dibaji da dibashi dibashi suka ce shi ma wani nau'i ne na tufayi ma'ana tufayi ne wanda sudahu wa lahmatuhu min alhariri jaffansa da kuma shahin tuwahin dukkan alhariri zigzag da aka yi da kuma shahi da ake sanya ga tuwahi dukkan alhariri ne to wannan shi ma haramun ne a sa shi sannan kuma ya ce wa an najalisa alaihi kuma ya haramta mana zama akan alhariri ko kuma dibashi wahul bukhari da musulun suka rubuta shi waɗannan su ma tuwahi ne waɗanda suke da na kaga an samu ƙarin addibari shi ma haramun ne a sa shi a yi sallar da shi ko kuma a maida shi tafi a hau saman shi a yi sallar da shi ko yana an haramta cin ci da sha a cikin kofofi da kwanoni na zinariya da azurfa hani kuma yana hukuntar da haramci shine asali aka an haramta an hana zama akan alhariri da kuma dibashi shi yana hukunta haramci yana an hana ma maza sa alhariri da dibashi amma su mata ya halitta gare su saboda suna da bukatar yin kawa kuma su da man ɗiyan kawa ne ɗan shi ne aka ce wani nau'i ne na tuha wanda shahin shi tuha ba ana samun shahin ba to shahin nasa da zigzagin nasa da aka yi gefen nan nashi duka na alhali to shi ma ke an haramta shi kasancewa duka alhariri ne shi ne abin shahin nashi وأن عمر رضي الله عنه قال دقى عمر يدعى الله تثبت أقريش كتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da sa al-harib illa mawdu'u mawdu'a usbu'aini eh usbu'aini aw salasin aw arba'in sai dai daidai wurin da zai wuce shigar yatsa biyu ko uku ko yatsa hudu tabakun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wallafu li muslim lafazin na muslim wa an anas daga anas radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama annab sallallahu alaihi wasallama rakhasa li abdurrahman bin auf ya sauke ya sau ya sauƙaƙa ma ya yi sauƙi ga abdurrahman ɗan auf wa zubair da kuma zubair fi ƙamisil hariri fi safari ko sa rigar alhariri a cikin bulaguro wannan aka ce min hikkatin kanat bihim ko aka ce saboda ƙaiƙayi saboda ƙaiƙayi da ya samu zikukkunansu dama shi yana da garje-garje shi alhadiru kenan in suka sanya shi kamar yana musu susa ne su an musu sauƙi su sanya mai su sanya wannan rigar ta alhariri a cikin bulaguro sanadiyar wannan kaikai da aka da su tabakun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi shine wata illa ce da a cikin jiki shine kamar dai kaikai haka wanda in sun ka in sun sa wannan tuwan yana nuni inda illa take wa ana ali radiyallahu anhu daga ali yadda Allah ta tabbata a gare shi ala yace kasani nabi sallallahu alaihi wa sallama hullata siyara karasu fiha yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tufatar da ni ya bani yani hulla komfile hulla su ne komfile kamar jafto da da kuma mayayi kuma a ce dai riga da wando wa'inda suke siyara haka ne ko masu kamar fatsi wanda akwai zare an ɗinka su da zare kamar fatsi haka ruwan goro-goro haka makarastu fi ha sai na fito da waɗannan kamfilan fara'aitul gada ba fi waje ne sai daga alamar fushi a fuskar manzan Allah da ya dibe da ya gani da su sai daga alamar fushi ga fuskar shi ya ce fashaƙaƙtu ha bai da nisa'i sai na ji na raba ma mata na متفق عليه البخاري ومسلم وقد فترت فيه وهذا لفظ مسلم وان اللفظ مسلم و shi za suka ce tuwayi masu kamar abin nan fatsi masu kamar ya ka ce garu da garu da nekon ne su ma aka ce bai kamata mutum na sa su masu kamar abin nan aka ce kamar wanda sun kona wajen masara din wa ana abi musa radiyallahu anhu daga abi musa yadda Allah ta tabbata a gashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce uhilla adh-dhahabu wal hariru li inati ummati an halitta zinariya da alhariri ga matan al'umma ta su kawa da su wa hurrima ala dhukurihim an haramta mun mazansu rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa nasa'i da nasa'i wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahu kuma ya inganta shi o hadisi ne matsayin hasan idan muka duba wancan hadisan tun daga hadisi mai lamba 426 shine hadisin Umar wanda yake na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lubs al-harir illa موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع wannan hadisi na nuni akan haramcin sa alhariri ga maza wannan ƙayyadewa ya zo ne da wasu ta hanyar wasu dalilai haramci da ƙayyadewa wannan duka ijma'i ne na malamai aka ce an toge daga cikin haramci kamar wata alama mai ɗan sauƙi wanda ba ta wuce gwargwadon yatsu biyu ba ko kuma yatsu biyu zuwa hudu wata alama ta alhariri ga tuha wanda bai wuce ba ba ta wuce daidai yatsu biyu ba ko kuma uku ko kuma zuwa hudu wannan shi an toge shi daga cikin haramci amma in tuwa yin zallan sai zama to alhariri ne wannan ana an haramta shi amma shi hadisi mai rabbami na wannan na hadisin Anas radiyallahu anhu yana nuni akan haramcin sa tuhayin alhariri ga maza kuma yana nuni akan sauki wajen sa shi akwai bukata kamar min magani daga rashin lahiyar kaikai وعن إمران بن حسين إمران بن حسين رضي الله عنه يقال ثبت الجريش أن النبي صلى الله عليه وسلم دل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ألا نصر إذا أنعم على عبده نعمة هكذا إذا يوتن نعمة قباوا ستو الله ينصر أن يرى أثر نعمته عليه ya ga alamar wannan ni'imar tasa ga gabawansa kawar bukhari hadisi ne hassan da shawahid nashi da wannan hadisin na nuna ana son bayyana ni'imar Allah da ya mabawa idan Allah ya bashi wannan ni'ima ya yarwata masa shi ne mai bayyana wannan ga tufahinsa da abincinsa da abin shansa da wurin zamansa abinda ake nufi da bayyana ni'imar Allah ga bawa amma ya zamanto ba da niyyar tamaka ba ba da niyyar alfahari ba ba da niyyar karya zukatan talakawa ba da wulakanta su ba وعن علي رضي الله عنه دقى علي دا الله تثبتها قريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اللبس القسي والمؤصفر yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da tufafin alqisiyyi shine tufahin da aka ma'ana kewaye shi da alhariri wanda aka fante shi ma'ana aka kewaye shi da alhariri shine alkisiyi kisiyi aka ce wannan ana jingina shi ne zuwa ga wani alkarya a misira wadda take kusan diyama wadanda sun kasance suna saƙa tuhari yanar tuhari da aka saƙa shi kusan kama irin saƙa da ake ta sakala akwai sakala wadda ake saƙa ko tuhari da aka saƙa shi da mai da alhariri shi ne ake ce mai alkasiyi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sa wannan tufafi wal mu'asfar da kuma tufafin da aka rina shi da mu'asfar mu'assar an ce shi ma wani eh, ‘ya'yan itace ne waɗanda ake rini da su in aka rina in aka yi rini da su rinin na iya tsawowa kaman ja haka to tuban duk tuban da aka rina shi da wannan abin rini na mu'asfar wannan tuban shi ma haramun ne a sashi mu'asfar wani abin rini ne wani icce ne da ake rini da shi in aka rina tuwari da shi sai su koma ja kenan in dai da wannan iccen ne aka rina wannan tufafin tufafin ya zama tunzu an haramta shi amma in ba da iccen ba ne ko da launin ja ne a wannan bai da وعن عبد الله بن عمرو دك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يدالة تبت أجريسة شيء عبد الله عندكم عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين manzo Allah ya ga tufafi biyu gare ni na waɗanda aka runa su da mu'assar fa kala sai ya ce ummuka amaratka bi hada shin ma'aifiyarka ta umarce ka da sa irin wannan tufafi ma'ana kamar istifham inkari ne ko takadirin shi ne a ummuka amaratka bi hada shi ne mamaka ta umarce ka da wannan wannan saboda a kausasa masa magana sai ka ce mace shi ne ake so a nuna ko ana da mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdika ha saura guda wa ana asma abinci abubakar radiyallahu anhuma daga asma yar abubakar da Allah tabbata a gare su annaha akhrajat jubbata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini bid dibaji daga asma ya ga Allah tabbata a gare ta cewa ta fitar da jabba rigar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce kamar irin rigar nan manya-manyan rigunan ko makfufatar jaibi wannan rigar haka ne kenan ta huto ta huto wannan jabba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mata makru yani makfufatal jaybi ma'ana wal kumaini wal farjaini biddi bash ma'ana wannan jabbar wajen aljihunta ma'ana an lullube ta ma'ana an kewaye aljihunta da kuma hannun riganta su ne kumai ne ko walfarjai ne da kuma ma'ana nan mahaɗar abin nan nan gaba kenan gaba da bayansa kenan wajen gaban shi da wajen baya su ma duka ma'ana ƙyallen abin nan dibaji ne aka sa a wajen shi ne makfufatan jaibi wal kummain wal farjain bid dibaji dukkan su ma'ana Allah su da dibaji aljihun da hannun riba guda biyu da kuma nan bangaren gaban shi da bayansa dukkan su an sa musu kallon dibaji ko kenan wannan duka bai zama matsala kamar dama mai bayani shi baya inda abinda bai huce kamar alama biyu uku ko hudu biyu ko uku ko hudu ko duka wannan bai zama matsala rawahu abu dawud da rawaito wannan hadisi wa asluhu fi muslim asalin shi a cikin muslim wa da kuma ya kadi kanat inda aisha ta wannan jabba tana wurin aisha hatta kubidat har sai da aka karɓi rayuwarta wannan rigar ta manzo Allah tana wurin ta fa qabadatuha faqabattuha asma'u tace sai na karbi rigar bayan rasuwar Aisha wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha annabi ya kasance yana sa wannan rigar fa nahnu nafsuluha lil marda kuma muna wanke ta ruwan mu ba marasa lahiya yustashfa biha ma'ana ana neman waraka da wannan rigar وذات البخاري بخاري يقاري في الأدب المفرد على كل تاج أدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة إن ينا دوس من ينبغي ينا سا wannan riga haka in zai je juma'a yana sa wannan hadisi wani yanki ne na hadisin da yazo a cikin sahih muslim ko wanda aka samu daga asma bint abubakar tace wannan ke yanayin mun duba waɗannan hadisan duka tun daga hadisin ali da hadisin abdullahi da hadisin asma'u shi hadisin abdullahi ali haka ne ko ya ce manzala hana a sanya tuwa alkisiyi wal mu'asfar wannan hanin yana hukuntar da haramci hikima a cikin wannan shine shi kisi din wani nau'i ne na alhariri mu'asfar kuma shi ne tufafin da aka rina su da mu'asfar wanda aka sani wanda ake rina shi sannan a cikin wannan ana son yin kawa idan mutum na da wasu baki kenan ya yi musu ado ma'ana ya ci kawa ko kuma wasu tarurruka ko wani haduwa ta gaba ɗaya haka ana son mutum ya shige cikin kyakkyawar kenan wannan harin ya keɓanci maza ne ban da mata wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله